أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a takwas ga wata na juma'a ula hijira shekara dubu da da da hudu arba'in hudu, wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da biyu. a darasi da ya gabata muna cikin suratul ankabut mun tsaya aya ta arba'in. yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da 41 kayan nan akwai yan tambayoyi kuma kayan tambayoyi muna da sunan jama'a da sunan jama'a wanda suke abokan tahiyar da'awa gaskiya muna da kira na musamman ko nasiha ta musamman game da malamai na najeriya don suna bin mu suna jin nasiha da muke da ita cewa da warko su ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sa su jagororin addini balle a bangaren duk wani mijin hausa jigo dai hanyar da'awa tana najeriya su ma Allah godiya kan haka nasihar mu game da duk masu wani yaji game da manya duk mai wani yaji ya kamata wata matsala ba karama ba tana fitowa daga can kuma tana damun mabiya balle mabiya suna mas'alar malami balle almajirai matasa mutum zai tashi haumin bari na juma'a ya rinka katattakar wani malami cikin malaman kuma suna da kama suna da komi za ka ce a kowar gida yake ko a wani wuri yake daban inda ba masallaci ba wannan shi ma can wani bangare malamin wancan malamin shi ma ya hau mimbarin mimbarin ya koma kamar mimbarin dandalin raddi kurin gaskiya abin iya damun mabiya daga da'awa abin zai koma gaskiya matsala ta bata da'awar muna fatar an wa abin da malamin da ka sani kare zaka je ce malam wani ko abokina da ko kazakina ne ma kana ɗaya mai waya ka je har gidan shi ka mai nasiya ɗan nasiya ɗan laifi kana ɗaya mai waya kana mai komi amma kurin ka hau mimbari a yaɗa su kuma almajiri mabiya a haɗa sosial media a yaɗa malam wani malam wani kama sunan malamin ya kasance ne wani lokaci ma ya kawo da cewa ko makareci ne ko ɗan damara ne iri ba wani tsoro sai abin wani ya muni muna fatan masu hudu a ji gaskiya za su ƙwarƙwarin zama a ja hankalin waɗanda masu wannan aikin da ba ta haɗa kan al'umma balle a yanzu dama abin a kushe kaɗan kaɗan tunkarar siyasa zaɓe da ya zo abin ya ƙara muni da ƙasan wutar ɗan siyasa na hura wutar muna fatar manya za su yi magana a yi ƙoƙarin riƙe hannun ko nasiha game da masu wannan aiki na raddi aibanta mutum da jima da bi sanin ne shahararri wanda ya ji mana yaba suna hidima can wani iya wa malamai da a da ya mun ya kata takai shi gaskiya muna fatar Allah ka magana wani abu muna fata za su yi magana manyan su yi magana kuma a yi kokarin rike hannun waɗannan matasa Allah ta yi mu Allah shaidu mu gaba daya sai akan tambaya wani ɗan uwa ya aiko dai a rubuce abinda yake magana cikin suratun nisa inda Allah subhanahu wata'ala ke magana wan kana rajulun yusuf yusuf kalalatan aw imra'atin lahu aqun aw qutl fil kulli wadin min masudus fa in kanu aqasar min zalik fa mushru kafir sulus iya magana kan mas'ala ce ta aya mai magana da gadan dariya ake cewa Hausa ma'ana nan abinda aya take magana idan mutum za a mai gado mai kalala wanda ya mutu ba shi kan ba shi ƙasa ba shi ɗa ba shi jika ba uba ba kaka wanda ya mutu irin wannan mutuwa baka uba ba kaka ba ɗa ba jika sai dangi to wannan shi ala ke magana ko mace ce ko namiji ya mutu a wannan hali to ya Allah ce in ya bar ɗan uwa ko ɗan uwa falikul wahid minhum masudus kowanne in na mutu guda misali kuna da ɗan uwa nan mu gane ita wannan aya da ka kawo akwai ɗan uwa ta ƙasar sotun misali amma yadda hukuncin ya saba da nan da can a nan ya ke magana in mutum yana mutuwa iya da ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya ko ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya in ɗaya ne bari da namiji da mace ɗaya ne zai gaji ɗaya a cikin kashi shida na dukiya aka raba dukiya abin da ya bari zai gani daya ko namiji ya bari uwa daya ko mace ya bari wasu daya za ka gani daya cikin shida idan kuma ya ce daga biyu abin da ya sama yan uwa ne bangaren uwa ake magana a nan a nan aka ce za su yi tarayya a kan sulusi sulusi daya cikin uku na dukiya ko su nawa ne za a raba gida uku a ba su daya wanda shi ne wannan aya take magana ita aya ta ƙasar su misali ba take magana ita ma kan kalala ta ce ba da hannun kuma ba ko ta fawai rusuwa an kaɗin kuma maradin an kuma shi ne maganar duka daga duki gaba a can inda aya ta ƙarshe irin wannan maganar kalala mutum ne nan wannan ta farko mutum ne ya mutu ya bar ɗan uwa uwa ɗaya kurin shi ne ake wannan magana za a gaji ɗaya in ɗaya bari ɗaya cikin shida in biya ban ɗaya sama za ka gaji ɗaya cikin uku kuma a nan da ake daidaita mace da miji duk ɗaya ne ba bambanci mace ko namiji bangaren wasu gaji ka bangaren uwarka za a raba musu daidai shi kuma ta ayat ta biyu tana magana akan kalalaci ce amma can kabar uwa ɗaya uba ɗaya ko kabar uba ɗaya ɗan uba idan uwa ɗaya uba ɗaya ka bari to su a can in namiji guda ka bari zai ga da dukiyar gaba ɗaya in mace ce ka bari za ta gada rabin dukiya in uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shi ne ake magana in ka mutu ba ka ɗa ba ka jika ba uba ba ka ka in ka bar uwa ɗaya uba ɗaya namiji kuma a nan an akwai uwa ɗaya uba ɗaya namiji shi ɗan uba bai gano in ka mutu kana da ɗan uwa uwa ɗaya uba namiji guda ɗan uba bai gano amma in ɗan uba kaɗai ya saura zai kwashe duke gaba ɗaya kuma shi kuma uwa ɗaya in dai ba ka ɗaya ba ka jika ba uba ba kaka ɗan uwa da uwa ɗaya ga uwa ɗaya ba ɗaya ba sa ture uwa ɗaya dole a ba shi ɗaya cikin shidda in su biyu ne a ba shi ɗaya cikin uku saura ku uwa ɗaya ba ɗaya ku gare gaba ɗaya shi uwa ɗaya mataƙa baka ɗa kun bituwa uwa ɗaya mataƙa baka ɗa baka shiga baka kasama kun bituwa uwa ɗaya amma ɗan uba ya ture shi kuma shi ruwa ɗaya bacci ne dukiya gaba ɗaya ko shi kaɗai ne a takaice dai ya tambaya a ƙarshe to wannan in aka ba da su da sun ko su rumu ba za ba sauran ai a nan ai wannan ana magana mai kusa da kai ne ai akwai misali wani wa ko ƙane ko ƙanan uba nan kuma za a kuma shi alƙalin mai raba ya yi waye mahi kusa da kai a cikin dangi ya ba sauran ka raba a takaice kenan sai mas'ala ta shi ma nasiha ga waɗanda suke limanci gaskiya akwai matsala da yawa kan samu mutum ya san kira'a ya kan shiga limanci kuna limanci ne kadai ba karatun sallah ba sanin hukuncin sallah daga tarihi ce ta masala ce san hariya a rasa waye mai gyara wani hari bai katu ko ɗin sanar gyaran sallah amma kira'a zau iya ma hafizi ne amma babu ilimin gyaran sallah sai ga masallaci ya rikice na yi sallah a wani masallaci na zo masa buki ne aka tada hayaniya da liman da mamu a cikin mamun a kowane ya kanci malikiya ya kanci aka dalli shi ne mamu karanta ba amma makaranci ne ta ce ku bari ma da ƙari ta rikice aka tsawon rida sai ka ce ku bari wani na sallah wani wani na ƙari shi limamu ya ce ku bari malin ƙari shi limamu ya ku bari malin ƙari me matsalar matsala ce ta wakana idan liman ya tashi a raka a ta ya yi hudu maimakon ya zama na ƙarshen sallah ya tafiya sai liman ya miki zai tafiya nan mai mas'ala a cikin malikiya suna kawo wani mas'ala an abu kuskure kan abun ya su ce wanda ya san liman ƙari ne zai yi bishi ba shi da tsalla amma wanda ya san ƙari ne ya zama shi ne daidai wanda yake shakka ne bai matsala to shi liman ke shi kuma liman abinda ya niki shi kuma ai ana magana idan liman ya tashi wajen tahiya zaman farko ne ake magana a zaman farko ne liman idan ya meke annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tashi a zaman farko firin ta makamin fadarije in ya meke da tak za ta kai koma ya ci gaba da sallah a zaman farko ake magana amma idan ya zabi da bai meke ba sai ya koma zamna lafiya lau babu komai ba ba ba ba to shi ne man wannan abin da ya rike a kaji ana hudu alama sai ka wannan hukunci shi zai ƙara ta biyar alif zubi ai shi an ce ba dawowa ya ce saboda an ce an miƙi ba dawowa na to a shi matsalai shi liman abin da wancan hukunci da liman ke ɗauka ana yin shi ne a raka a zaman farko ne aka ce ba a komawa nan kuma kai ƙari ne kai dole ka koma ka zamana matuƙa ka zauka ne kai kuma da kake ba sallah ga wanda ya tashi fata musalla to matsala ce ta maza ba kuma akwai kusur kanka me suke cewa wai wanda ya san liman zai kara ta biyar sai bi liman bai da sallah misali bai sallah tsaya na baku misali na kuma wa kana cewa liman ya tashi raka ta ya yi ta biyar sai ka mai tasbihi aka tasbihi sai ila hawa sai aka ce wai in ka sun tuba kaka kaka tashi ka zamna to wa ya gaya maka liman misali a raka ta uku ta hudu ya bar fatiya ka ga dai ka bar tabi ya dawowa kun gabi shi shi su kama mun kun gabi liman kun su ba su bana subhanahu la dawowa kai ma mun aida ka bi shi ba ruwanka in dai kun don iyayewa a raka ta uku ta hudu ba ka ji ko ruwan bayana ne iyaye bar fatiya iya ci wani hudu muna kwana haka kawai karon da ta shi fatiya ya bari ci wannan haka aka kwanan kwanan da kai abu cewa wallahi fatiya da bari kuna ta bi da ba ya shiga ruku sai ya tashi ta biyar wasu suke suka so wasu wancan ma da kayan suke musu bishi sun ce musu bishi sun an ce ba a rumfa ba ne ba musu kare ne sun ce kai kun kawo ta kun gyara kashe gaskiyar magana ta tsirin wani gagara nan mene ne matsalar limamai yawa ba sa karanta da mu gyara sallah lazim kana jagorantar jama'a ka iya sanin kura sanin gyaran kurakurai lalle mun yi bayani kwanan dan uwa mana hasan Allah ta ya aika shiri da muka yi kan gyaran sallah su dosa hau zai da ɗan uwa a zuwa yau wani suka buɗe suka yi zirarci ina ga wani suka fashi kita ko da safa kita mutum wajen dubu sanar shi suka buɗe ta dubu sanar suka buɗe fashi kita kan na bana saura bana fartaji ma kai dubu uku da wani abu suka fartaji su ma kaga wannan masala ce babba a karama bace ba ko wannan ka ka lura da kyau ka rike abin ko a gaba da ɓaci ka gyara yar kyau gaskiya magana Allah ya taimake mu sai aya ta fi da wannan suna a kula ce mini wani yara wani yara bra me yake wannan tambaye shi a wani yara da ba tambaya gaba yawwa wani shi yawon da ke tambaya me hukuncin bayyana bismillah a karatun fatiha eh mun na iya shaɗa zamu cin karatun da yaran sallah abin sallah lalle a koruwa ya ta abu murera wadda ta kawo haka ke makama albanin rahimahullah bayanin da ya kula a cikin magana lalle fatiha anasar da salam ya yi bayani idza qara'atu al-fatiha min kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa inna ida ayatiha kace idan za ku karanta fatiha ku karanta bismillah bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha guda bakwai wanda karanta da na karanta bismillah wajibi ne akan dalilin wannan hadisi dole a karanta fatiha to amma yaya ne karantawa yace dan akwai zama ko duka dubu ga mara mun karanta daga wata ruwa azbul malik ya sala bayan nan sanan bayan Abu Bakar Umar ba sa bayan bismillah rahman ya sala bayan wani ya bude karatu alhamdulillah rabbil alamin duk wannan kula ta kin magana karshen hadisin Abu Ibn Hajar ya kawo waya cewa iyayen ta ne a koyi shin hasalin magana kenan akwai in ka zo kai kafara harama Allahu akbar a koyi a korin bayyana wani a asirce zaka ta kuzu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman suka da karatu kenan ana ta'awuzi da bismillah a boye sai a daga karatu da alhamdulillah rabbil alamin Allah ta mike bismillah
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء نعلى سبحانه وتعالى نابغى مساعدين ga duk wani wanda ya kama wani Allah yake tsammanin biyan bukata ta wannan hanyar wannan wanda ya bi unwane ne kaba ba Allah ba Allah ke buga misalin duk wani mai kama wani masoyi mai agaji wanda ba Allah ba Allah ke bayyana maka da raunin abin da ka kama ita ka matal an kabuta ta kasa baitan kamar zaman tautauci kamar tautau gidan tautau gidan tautau din da wanda kowa ya san shi a gidan kaka da gidan tautau dai inda ke raga-raga kara-kara bai ɓoye shi bai mai maganin zayi ko sai ga shi da a yi amma sunan gida ne kuma kowa sun ne raunin gidan tauto ba shi da wahala lalatawa to Allah ya ce wa inna ahanul buyut labatul ankabut lokal alamun mahi raunin gidaje kaf duk wata dabba duk wata kwari duk wani halitta Allah ce mahi raunin gida da wani kwari gidan tauto haka Allah ce Allah ce mahi sanin halittu na shekarun shi kuma ya ga mana babu gida mahi rauni kamar gidan tauto to wanda ka san ka kama banza a raunin irin gidan tautau rashin amfanin shi wanda bai hana a kama shi bai hana a kashe bai hana komi amma sunan gida ne gida gare shi amma bai ba mana ba to shi da wannan haka duk mai kama wani Allah ya kama banza banza ta kama laukanu ya inda sun sani da su kama ba shirme ne wannan da kasar na kudu a watan haka wanda zai taka zumin duniya
والذين والذين اتخذوا من دونه له دعوة الحق
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
الله ce lahu da'watul haqq Allah shi kadai yake da haƙƙi na cancanta na bauta ta gaskiya suna ce la'ila ilalla shi ne mai haƙƙi shi kaɗai ne ba wani faɗi lahu wani khas khas kaɗai shi kaɗai da haƙƙin bauta wanda zai da wani min duni duk wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba masu tsammanin wani abu la ya ji wani rushe ba sa iya amsa musu komai ne la ya ji wani rushe ba sa iya amsa musu kowace bukata sai baka yake baka misali da sashen mene kurin wahala ce sai laga ba su kafe da ma kamar wanda zai zo ruwa imma a tarki imma a rijiya maimakon ya sa guga ya kwasa ko wani abin kwasa ya kwasa ya mai kanu ruwa zo ruwa zo ya mai kanu kasa ba wani bai da hankali ko a gaba kasar mabuci to haka kasa misalin mai kiran wani allah kamar wanda zai wajen ruwa ne ya rika mai hannu ruwan ruwa ya zo haka misalin shi yake a wajen aikin banza da kiran banza ba su imi a wani kullum to mahobi ba da har abada wannan ruwan da yake rika hannu ba yadda za a ruwa da zai ya shiga hannunka don haka tumawar da awon kafin lafi da da haka kiran ibadar kawarai shirme ne bata ne wahala ce kwarar yace inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay wa huwa al-'azizul hakim
inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay shi Allah subhanahu wata'ala ya san duk abin da kuke kira wanda ba shi ba in menene Allah ya san da halin da kuke ciki ka bar shi ka kama wani wanda yake bawa ne na Allah alhali wa huwa al-azizul hakim maimakon ka kama Allah Allah shine buwaye mai al-aziz mai abin da yaso babu ne gagara shi amma a lokacin da zaka mafi yawa an gama azizul hakim al-aziz aka hakim domin aka kama izza a matsayin makhluk bai wanda yake da irin wannan mulki da waka zaka yana kama karya yana fatan-fatan tutun na kokari da abin da gada mata ta kama karya ku shi Allah azizi ne kuma mahaiki ne mai hikima ne iya aje komai a wurin shi ka bar Allah al-aziz al-hakim ka kama shirme akwai matsala tabbas Allah ya shirye da mu yace wa tilkal amsalu وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون wa tilkal amsal nadribuha linnas wannan misali da aka ce masa ya kan masal da misali ne Allah ya bugawa waɗanda suke bautar wani Allah ci irin wannan misalai da Allah yake bugawa ta muna buga wannan misali dan amfani mutane dan su gane gaskiya da ƙarya su gane halin da suke kai shi mai gaskiya gane hanyar gaskiya wanda cikin bada ma gane mata shi shi dalilin buga wani misali Allah ke yi ci amma wa ma aqilu wa illa al-alimin ba kowa ba ke gane misali da Allah ke bugawa sai suka san Allah Allah sama cikin lansu
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض بالحق Allah ya tabbatar mana ya halitta samai da ƙasai don manuwa akan manuwa akan wata manuwa tashi ya kawo mu nan ya ajiye mu a nan mu a matsayin bayi ya kawo umarni da hali wanda ya bi gidan aljanna wanda ya ki gidan wuta bayan aiko da manzanni duk wanda manuwa a kira Allah ya yi wani abin don wata manuwa ba haka ba kodin kara ne ba haka ba ne لذلك أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم التي أفحسبتم annama khalaqnakum abata kuna tsammani haka kurin muka halice kurin karaji zai ba wata manuwa haka ne tsammanin ku in kuwa haka ne ta fata Allah mulkul haq dai wa Allah ya yi kan yakin maza yakin maza ne a haka duk wannan dune a yi wannan rana a yi wata a yi dare a yi rana a yi da kashe kashe aka yi kanan mutu da mace duk wannan neman gaba daya duk a banza aka kuna sarari ne a ba da kuwa wani ake maza ne shi ne misalin da lokacin da bana ganin wannan aka cewa musa abin umar cikin bayanin da yake wa ansar su gano akwai maganawa su a gidan ansar mana a gidan ansar su gano a gidan ansar akidar ta ake wani babu Allah kun babu wani amfani ci kurin haka ake rayuwa kurin haka kun ake rayuwa kurin a gadare a gara kun a ci a sha kurin haka ce ake da su da ake ce babu alƙan bauta mai yawan sa cikin bayani da yake buga usai cikin shugabannin wasa sun gano cewa wanda mata mai da Allah ce yanzu ya ce kana cikin daji da rauka kai misali kana bakin ruwa sai ka ga wani jirgin ruwa ruwa iya tambal tambal da cike da kaya wannan ruwan bai bar hanya ba iya ta iya sak duk abin da ake kudu iya tsira sab bai bar hanya ko ruwa ya kadawa ce zai ya ce wani jirgin bai da roba ce a bai wa ko da roba shi akwai mai gidan shi akwai mai tani shi ita yanzu zama tambaya kana cikin dashi dabba ka kana cikin ka gama kana ban sai mutuwa kurin ka ya barci ya ɗauke ka kun da ka halaka kun ka ga dama ka ga dabino da madara da abinci kaza iri kaza kurin tire abinci iri iri a cikin tire zama na sama kabari ba kacce kasha ka tsari ce da ala wannan abincin zai kawo kashi madara ta zo da biyu da zo ruwa ya zo komai ta gama haka ba da kasu a akwai da kasu akwai da kasu tabbas ya ce ruwa na tona dole wani tafiya rana da wata da turmamu da wannan abu irin wani yanayi duk wannan da gaba ɗaya zai yi ba mu halici wani ce gaskiya bai ba hankalin shekaru biyu wa ake ban halittu shi kuma an turo shi ne sa'adai turo shi je gani ya gaci abuwa wani wani ya zo ya zo madina ya bata yaran su a cikin garkawa ne gaje kan maganin shi shi ne zai da shi haka ya ce to wannan magana ne ma turo na kai amma zan turo maka babban shi kenan sai ya koma ya gaji ne ka dawo da tuska ta taba taba me ka zaka dawo ya ce a jika da kanka jika da kanka sa'ad ya tashi ibn mu'az tashi ji bugan bugan bugan mace wai ya ji hankalin haba da tijo kai da kanka mutum mai hankali kada ga mu muke gode in gaskiya ce ka dauka da mu kan mu fadale ba ka da abin da ke nima ya zamana to da jika jika shi ma bai rona bayani na maganar bakin teku maganar wannan dukkan abubuwan da mashi gaskiya akwai magana tabbas akwai mahalici wani allah ce ka ta gano cewa lallai dole akwai mahalici allah ce ta wani hanyar samu waɗannan manya-manyan asara daga nan shi sun ajiya koma gida sai kowa ya bai da gida a fili kowa wato daga yau ni ne duk wallawa matuƙa da sun fali mashi dole ko ka musulunta ko bane ba kai daga nan musulunta shi ka madina ya da mutum gaba daya kina ta kace kenan wannan akwai jan hankali cewa idan mutum ya tsaya da kyau zai gano kurin halitta wannan ɗan wata yawan abin kurin ya tsaya mashi da ayoyin Allah zai gano da girman Allah cewa kuma lazim mai wannan hikima mai wannan ikon lazim abu da shi Allah ta yi mu kina Allah ta biyi ba wannan abin sai dan manuwa tabbas shine abin Allah ya yi musu wannan dan wannan manuwa ita hatta san duka gaba daya su ma bayi ne su ma bautar Allah suke Allah ya sauke ci musu isiya tsawon aukana alalla a sai na tsaki saman kasar gaba daya Allah bayan ya yi su ya ba su dama ku zo dole ku abu abin da kake so in ma tsawon ba aka sai mun zo Allah muna masu da'a muna masu da'a shi Allah ya so dole ka zo abin da ya so ko baka lada akwai abin da Allah ya dole ya kai kakka tutu kakka sha ruwa kakka yi barci ka gani dole ka je ka yi barci dole ka yi tudu dole ka yi kashi duk wanda yanka kuma kana hankuri ba ta shugaban kasa ne zai kashi a yi shi shugaban kasa ne zai shi bai kashi ko kuma mutum cikin kashi mai mai kashi ba kwai kwace wutsari shi bai shugaban nan shugaban kasa ne bai shugaba ne shi bai wutsari ma kan mutum ba zai shi ya wutsari wutsari dole yadda kaji mana kaji hankuri shi ma dole kuma an sa randebu yar kaza sai ciki murda dole tsaya kuma a shugabar shugabar ɗaki ba wa kuma mutum da kima ce kuma kuma mutum da kima ce wallah kuma da kima ce tsada wallah da kima ce kwanan ba kuwa wani wallah ya ce kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da kasai don gaskiya ce inna fi zalika la ayatan lil mu'minin halittar samai da ƙasai ƙwarai aya ce abin gani a lura ga masu imani Allah samu alawi
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون نعم اتل ما اوحي اليك من الكتاب ككرنتا duk irin abin da aka maka wahayi na wannan littafin ƙwarar kurin karanta ba ruwanka iya ɗaukan bin abin da aka maka wahayi kai na kun isarwa ce imani rashin imani tsakanin Allah da bayan shi aikin manzannin Allah isarwa ce kwan wa ma'anar rasul illa balawa gobe eh isarwa ce kurin nasu yace bayan umarni da isar da abin da aka yi mai wahayi ta wafi musalata ka tsaye da sallah yace ba wasalli a wafi ka tsaye da sallah wannan in wa yana lalle magana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya kuma shi kai tsaye kuma magana tana shafi duka shi umarni Allah a tsaye da sallah wa qimu salata tsaye da wa Allah ce kenan ayi da yanda aka ce ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah shi ma da aka nuna umarnin sallah bayan Isra'i da Mi'raji bayan ya dawo mala'ika Jibril aka aiko mishi shi ma ya koya mai sallah a aikace practical aka practical din da aikace ya sabu ko aka yi a gaban su koya kuma ce ku kuma ku yi sallah kamar yadda kuka ga sai na yi kaga nan kenan aikin sahabbai mu ba gan shi ba za su ɗauko mana su karantar da mu yaya yi wannan sallah ki ce da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta sallah mazalla ce duk wanda yi ta a lokaci ya kiyaye rukuninta da sujadarta kushurta duk abin da kamata a yi iya alƙawari a wajen Allah ta shiga aljanna amma wanda bai haka ba babu wani alƙawari a wajen Allah kashi da babu baka alƙawari a wajen Allah mata baka ta haka ba sai wani ya karanta da mu wayi jibutan koyon sallah ka yi ta yanda aka ce yau balagani ba a yau a cikin aikin addini wanda ake samun aljanna me ya saura kamar sallah bayan ita ce saura kuma mahimmancinta gobe kiyama ka zo ka yi jihadi ka raba sadaka ka gina kaza ka gina kaza ka yi aiki alkhairi kam idan ka zo da ayyukanka gaba ɗaya a filin kiyama Allah subhanahu wata'ala ba a jiba sauran aikin ka sai an ka sallah a gaba ita za a fara gani a jiba a bincika sallah ce cikakka ko ko suna ne da na sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da sabi karara sahabin shi ya tare da shi amma ya wata sallah ya ce ba ka yi ba sallah irin sallah sun ka rubuta sallah ko ma har ba ka sallah ba ya ce su uku ko sallah ce ba buga ma ne ba ka sallah ba ga wani iya sallah magana ta masa habai kun ga wannan bawan Allah iya sallah ne ci kuɗa sabbi kun ga bawan Allah inda ya mutu a irin wannan sallah ya mutu wani addini wani wani ba ba na ba in sallah ce kuwa amma da mutum inda ya mutu irin wannan sallah aka yi ba sallah ba ne ta kware ce ya mutu a wani addini da kuma Hosaifa ya tafi da rijiyar al'amu Hosaifa ya ga wani bawan Allah iya sallah irin bige-bige ne da kun da aka yi gana yi ba ruwan shi da ya ƙari da ce bawan Allah shekarar masarar shekarar kanau kana sallah shekarar arba'in na sallah arba'in ta aka ka shekarar arba'in baka da sallah ka tuki banza ka tuki banza a ta tuki banza sai mai hawan belu wanda na bayan ɗaukiro da zai bai aiki da shi wa kawai kai a banza ba inda bai doke tafiya sai tuki banza an filo da lalace to ka tuki banza kun wahala ce kai wahala ce kurkuki kana sallah ma wahala kace haka nan wajibi ne mu yi kokarin kare lahirin mu wannan sallah mu tsaya mu yi ta da kyau cikin nutsuwa babu wani aiki da ya kai ta a muhimmanci kuma ita za a fara bincika a cikin ayyukan mu gaba daya a yin kiyama dan haka bayan cewa in salata sai ki ga maka kuma fadalan ta sallah yace inna salata tana an fasha wal munkar sallah tana ita kanta inda ya kai ta ta kwarar sallah tana ma sababin barin aikin banza domin sallah ta kwarai bawa iya sallah cikin nutsuwa cikin cikin shukurikin gaban Allah cikin girma Allah wannan abin da kake a gaban Allah subhanahu wata'ala iya baka kariya game da shiga aikin banza alfasha da munkar jona kalmomi ne idan jitama iftaraka wajen tarka jitama suna cikin kalmomi da cikin alƙur'ani idan suka haɗu a wuri guda ma'anar takan saba amma kowane da zan shi ɗaya ya ɗaukar ɗan wani shi misali alfasha an ka da munkar na ce na kenan alfasha da munkar na kawo aiki mai mummuna wanda kowa ya gano da aibin shi munkar aiki da bai kai ba alfasha amma laifi da ne amma bai kai ba alfasha nan ya karantar da kai ta sallah tana hana aiki zunubi babba ko karfi tana gyara bawa tana gyara ba imanaka tana gyara alaƙa ka da subhanahu ta'ala duk wani balla tana in dai ka tsaka ka in dai ka yi ta kuma a wani da sallah har iya kaza a sallah ce bai ne kamata ne wa domin wannan labari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne wani yace sallah tana hana alfashar muka ke tabbata in dai ka yi ta aka tsaka ta za ta hana ka alfashar da muka ya ce wadda zikirun lai aka na cewa ambatan Allah shi ne mafi girman abin da ke hana bawa kafin Allah domin cewa ambatan Allah da kuma su fasara cewa ambatan Allah ga bawa lokacin da shi ba ambatan Allah Allah ya ambatan a kansa ko a cewa tuna Allah a wajen umarni da hari don babu banci babban zikiri da abin da zaka da hukuncin Allah kashi ba karamin zikiri bane ki tsayar da bawa daga saban Allah tuna Allah lokacin duk wani aikinka in ka kwaso loma za ka sa da kai na ta zo da kai na ta zo eh ka zaka baki da kai na ta zo shi ne halaka ce ko haram shi ne na ta zo mai tuna haka a rayuwar shi in wani wuri za ka mai matsayin wannan zuwa wani wani sharaci da abu za a rayuwar ka kudi da za ka ma wani kudin mai ta hanyar allah ce ko ba ta hanyar allah ce ba halaka ce ko haram ce wani ce ba abin da wani babbar mana kauce wata ba ko abin da Allah suke ne ala kulli hal an bandan Allah dan shi ba shi lokaci sallah lokaci da ta gudana amma zikin da ya shi ne ibada da ba ta da lokaci ko wani lokaci dare ko rana a gida ko a waje ko ina a kwance a tsaye a kowane hali ana ambatan Allah ba inda ba ambatan Allah ya ce ke dan ambatan Allah shi ne muhi girma kan hana mutum alfasha da bunka wallahu ya'lamu ma tasna'un kuma kusan da cewa Allah ya san duk abin da kuke aikatawa Allah ya san aikin kowa kina kowa da kashi ci gaba
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون نعم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن Allah subhanahu wataala a wannan aya yana karantar da musulmi masu imani kau ku yi jayayya da ahlul kitab ta batanci in za ka yi jayayya ka yi ta hanya kyakkyawa hanya ta da'awa ta nutsuwa ta neman ganar da shi ba kurin ka aibantar da shi ba wannan a wancan zamani su suke mu'arada da musulunci kuma da sunan ilimi da sunan madogara su mabiya su mabiyan manzannin Allah ne haka suke gani su suke kan hanyar manzannin Allah mama da shi ne ke kan hanyar hanyar da ba to irin wannan tun da suna yi da wata madogara da wata hujja a wajen su kamar su tattaunawa cikin nutsuwa ta kyakkyawar hanya yan wannan duk da aka min alkitabu duk wanda zaka maka mai da'awa za ka wa mutum da awa ba don kurin ka aibanta shi ko ka bada sunan shi ko kun ka kure shi ko ya shi kumya a kame usulubin da kana nema ne ya gane gaskiya ya dai bai gane ba ɗazu wannan uwa ke kira na kusan kare bayan kare biya kamar na mas'ala dama a yi nasiya da yan uwa yakan lura wasu yan uwa wanda su gane sunna cikin tattadanta ya gani cikin tattaunawa da wanda suke yan gargajiya ba su gane suna ba suka yi zahi ke kai batacce ne ko mushriki ne kai ba da ko ka zaka dan bid'a ne a ai da man ka san ka ga musu ba da man ka san mun sai shi iya ka iya bid'a amma shi bai amince bid'a shi ne ka ga iya wata shirka bai amince bar shirka ce kai da man ka san mun sai shi ka ce ba kai mushriki ne ba kai dan bid'a ne ba a ƙoƙarin gaya mai mai bayanin da gane wannan abin da ke ciki bid'a ce ko shirka ce da yawa wanda ta wannan hanya ba ka mai kai ba amma ka mai bayanin hanyar mai shirka da kan kuma sarar ɗan uwa wanda ɗan tsibbi ne asali kuma da ƙur'ani suke si suke magance iya maganin mata ce shi bai taɓa kawowa a ka ba abin da yake shirka ce da Allah yace da Qur'ani muke yi kun muna samun kuɗi malam ko a ba san biyan bukata yake cewa na tara kuɗi malam mace wala aka bai taba kawowa ba aka da shirka ce yana bayani da kai na yana bayani ne akan maganar shirka yace wallahi yanzu na fahimci abin ashe shirka ce da Allah ashe da Qur'ani ma na shirka ce ko da ka amma shi bid'a ne ba shirka ce ki to amma bid'a ce kai ga kuma mun mai bayanin me bid'a ne da kai shi ne ya zama rabo wannan sai gano amma kada sai mai kai mushinci ne kai dan bid'a ne kai to ka bata ka bata ya gaskiya magana da biya shi bare ka ya wai eh ka ga ne maka magana ya kuma bayanin sunna ko kai bayanin shirka ko ka kare ya kamata kai wannan kai mushinci ne ba shi ake kullum yan uwa akan mas'alar ta hurtarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa إذا قال هذا لأخيه أنت كافر تبقى بي أهلوه معنى ما قال الولاد البخاري كافر في المكاو ماذا قال كتوا دون وان دي يتوا وانا كاولين كتوا وانا كي كاولين ماذا قال وانا كلمة بارك ما بوا كسا الأميو إذا يدوكيك الأميو كوني ولي يدوكيك قد أجاد هوشي شيئا كتوا وانا كاولين وانا كلمة تنازوا إن تجري شيء جدا هو تدمع amma ta je kawuri ne kai ta je ba haka ba ne to za ka damu eh ga wata gudu hatar dinuwa da hatar dinuwa an kasi na mutum da kawai a cikin shi ba an kai masu dinuwa na mutum na mata wata za ta je an mutum wacce ta tsina mashi ta hau mata wani mace ta ta hau ba ya ta dawo kanka kaga wani shi aka ce akwai bambancin malaman sunna akwai bambancin ka ce kaza kafurci ne suka ce riga ba wuya ko riga ba wuya ko yin kaza kafurci ne iya da sauƙi ka ce wani kai kafa musu da iyawa a uzurka za su kawo a cikin madina kuma abin zai iya koma kanka amma kurin kaza ka huce ne yin kaza ka huce ne to riga ba ce don da yake shi ne shi ne ka saka abin da ke kanka shi da Allah ce kenan ka a musu jayayya sai ta hanya kyakkyawa ta illal ladina zalamu minhum wanda kuma aka yi ban suka kiya to wannan za ka kai ma ga fafatawa ko bugawa in ta kara ma kisa ya zo ko bayan an mai bayanin ya kiya ya zama azzalimi da ya ji fuskar da kai ku musulmi cikin tattauna da su don suna da wata madogara suna da littafi daga wajen Allah subhanahu wataala akwai at-taura akwai inji to mu musulmi Allah ke umarni wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum ku gaya musu muwa mun yi imani da abin da aka sabakar mana na alkur'ani a lokaci guda mun yi imani da abin da aka sabakar muku na attauran ta gaskiyar na mene ne abin da ke da matsalar alikta a nan sun akwai ruwa bukari kai musulmi ya kawo sun samu littayin attaura injil kayan mazala ya zo tuni an gama jirkita su an sa wani abu a hudda wani abu an tantanta su ra'ayi ya shigo to wannan abin shi yasa kenan annabi kita in an da su labari in mutum labari bai an kita ba in dai ba karara ya saba ma qur'ani ko sunna karara suka yi magana ce kan ku ce kariya sai ku ce da siyasa kun ku ce mu dai mun imani da abin da aka sauka kenan in mun imani da na Allah a taura da aka sauka mun imani da mun yarda mun imani da altaura littayin Allah ce mun imani inji littayin Allah ne amma ba na nuku ba amma na Allah mun amince shi kenan mu ba ma kawurtar da ma'ana ba mu ce a ƙarya ce a taura ba ba ta kwanke mun yarda da littayi ne daga wajen Allah haka isa ya ce mu a musulunci haka ta adalci musulunci kaga yanzu za ta yi zaman lafiya a tattara da musulmi ka wurai wuri guda a a cewa abin mu zama addinai akwai zalunci ga bangaren musulmi ake zalunta kai ka zauna da wanda kai ka yarda cewa annabin shi annabin Allah ne manzon Allah ne ka imani da annabin shi amma wai ka zauna da shi wai wuri guda a lokaci guda wannan kalma ko da wasa ba zai wuce ba cewa annabin ka manzon Allah ne ko littafin Allah ne wa amma wai ka yanzu da shi kai haka ne zama nake mu ma mace a taura daga Allah ku akwai yanci isa annabin Allah ne har ma aqida musulmi idan ka ce isa ba annabin Allah ba ka huta aqida musulmi an ka ce isa ba annabin Allah ka huta su akwai sunan iman ta da mu ba su da wani iman ta kurin muna huci ne kurin zama muna huci ne kurin ba gaskiya ba ce zaman ƙarya ne mu amince su ne ba su amince ba mata ba mu ne ba ka zama irin jima kaza kaza da shi da shi to da yake nan Allah mun umarni ku ku ce kun yi imani qulu amanna billati unzila ilaina mun yi imani da abin da aka sabakar mana haka wa unzila ilaikum mun imani da abin da Allah ya sankar zuwa gare kina asara kun ji wanda Allah ka kuke mun yi amince ta kuma wa ilahuna wa ilahukum wahid mu da ku duka abin mu wanda ɗaya ne ku duka bane Allah ne kura ba Isa ba ba Uzair ba waye ba Allah ne kai abin mu kuma wa nahnu lahu muslimun mu ga wannan abin bautan namu gaba daya mu musulmi da shi ne muka mai kauya zuwa ga Allah kadai Allah tabbatar da mu ci gaba وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب nan iya baga misali misali cewa haka kenan yadda aka sabkar ma da al'ummomi manzanni littayi kafin kai kai ma haka ne muka sabkar ma da wannan alkitab ma'ana alkur'ani alkitab qur'ani kenan kenan ba gare ka faro ba kai ne ma kashi da haka Allah ce فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وعند أكبر للتاين كينك إن كينا التوراة والإنجيل سنة ما إيماني دا وسع القرآن لو أنسى عبد الله بن سلام سو سلمان عبد الله بن سلام هي لكتن شوغبا malami cikin malaman alkitab bangaren a taura wanda ba mai shakka hasu yahudawan sun yarda shugaba ne malami ne amma ka yi musu duka ya zo na nasarar da alisallam don ya ce da ya gama sana ya karfi ce ka yi musana zo ya karance shi a cikin littafansu ya karance duk da manzan Allah ke da siffaci da komi ya ce na haifar da nasarar ɗana ya ce ina ganin shi shi ne na karanta shi ne mamaki sai ta ganin gane shi ne da ya karace shi amma ya zo mai tambayoyi don ya ƙara nutsuwa da cewa shi ne bayan tambayoyi ya musulunta iya cikin tattaunawa aka ce ai ga tawaga ta yahudawa ta kawo ziyara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya muhammadu zan maka mutane na tsaurin kai ne ba san gaskiya ba su neman gaskiya tsaurin kai ne kun tsaurin kai ne ya ce yanzu zan rufe a bayan hijabi kada ka gaya musu na musulunta amma ka tambaye su matsayina a cikinsu ba ka musu tambaya tukun cewa sana musu gari gaske ya kuma bayan hijabi suka shigo annan sadaka ce musu waye matsayin abdullahi bin mas'ud me ya matsayin abdullahi bin mas'ud ka huwa khairuna wa bin khairuna alim huwa alamuna wa bin alamuna ai ina dan manya babba dan babba malami ne a cikin mu kuma ni ilimi a cikin mu wadan aka suka zuga shi da kyau kai ina babba ne ya tsaya bayani kun sai hutu a gaban sai ta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a gaban su suka ce huwa sharuna wa bin sharuna kai tsaye kuma suka ce mutum banza da mutane banza kai tsaye ya ce ba dajiya maka bada ake nan ba neman gaskiya ba suke inda neman gaskiya ake wanda kun ce malami ne dan malamai malami dan malamai heyar su a cikin su kai tsaye mun zama kuma sun banza ne a wani iya bayyana da halin su ba neman gaskiyar ba suke haka salman farisi bangaren nasara salman shi ma kasa shi doguwa ce a takaitar salman shi asalin mutumin farisi ba haka wata mutane yan kasuwa masu zuwa kasarsu masu bautar allah a wasu zamanin su ne masu bautar littafi daga sama ahalin kitab ke nasara sai ya gano wannan addini ya yi nashi zama addinin kirki kaga bauta wuta wuta a gaba inda yake sai ya biyu su ya yi imani da addinin nasara ta kai dole ya bar inda yake rayuwa kasar farisa ya bi waɗannan ƙarshe dai ya rika hidima ga rubaniyawa malaman arzikin nasara ya je nan in ya ƙare wanda ya mutu ya je nan har iya ba da labarin wani kisa da tawakana ga wani malamin shi ibrahim da ne komai bautar allah limami ne ya ce ya mutu an zo ana neman albarka ana tabaruki shi kuma tare yake da shi ya san kai ya ce muna uki kudin da ake kawa a rabawa ta dakawa a idan sadaka a shi koyewa yake a inda yake bai ba kowa an zo ya ce kai wannan ba mutumin kirki ba ya ga kaza ce ku zo ku gani ya je kai sun da yake koya kudin ya gwada musu suka min Allah wata shi daga nan ya gaba ya ce wani ce malamin shi na ƙarshe ne wanda ya iya tare da shi ya ce wa da salman ni yanzu ga shi da shekaru na sun nisa ina ga alama dai na mustahiya ina ga dukkan alamu da muka karanta na annabi ƙasar zamani lokacin shi kun ban san wani wanda zan tura kamar ni da irin wani halin namu amma wannan annabi da zama ne dukkan alamu lokacin shi yayi da siffar ta mai garin da yake misali madina din da ke gano siffar garin shi sama da kama hanya ko yin tahiya ya je nan ya je nan hikimar Allah Allah ya san niyyarka sai taimaka maka bai san madina ba hikimar Allah iya tahiya shi kadai ne a da ana kama karya aka kama shi ko aka shi bawa da kai ko zan bawa sai Allah ya kaddara aka kashe Madina a matsayin bawa ta kan wato kuwa a takaice ya zo iyakan dabino a garkan masu gidan shi iya aikin dabino a ƙasa yake suna magana manzo Allah ya zo mutum da san zaba yayi a ƙasa yace iya shuraran su ai wani bai sani ba ya haɗu da kan dabino shi na mafi da shi na mani yi da abin da ake hudu kan kan to dama ya karanta a cikin halin shi an ce bai cin sadaka amma yana an kyauta kuma akwai taban annabta tsakanin ka haure shi akwai allon kan annabta na wani tabo tamfon da kan annabta ta annabta da shi ya ce ɗaya wani tamfon kuma ya karanta a yin shi yanzu dalilin da ke nema da ya tafi da farko sai je da dabino ya ajiye ya muhammadu ga sadaka zala ta limitin sadaka ne ka ne ka kan zama ne mutum limitin sadaka ne ka iya kallo a yanzu ya ga daya sai ya koma da ya sake dawowa sai ya zo da dabino ta su daga kyauta na biya amsa ya ci a bakin shi zuke na ya gano shi ce dan Allah ya mamadu ka buɗe mu bayan kan ga wani kaza na biya buɗe mu shi gani ya tambace ya gani imani kenan adal kitab yace daga cikin ahlul kitab akwai waɗanda suka yi imani da shi falladina atainahum alkitab yu'minuna bihi su imani da mazan ba da qur'ani yace wa min haula man yu'minu bihi haka ma daga cikin ma sunan wani na mana su ma qur'ani su ma laraba akwai wanda suka yi imani da cikin ahlul kitab akwai su gano gaskiya sun karance ta su imani da manzo Allah haka da qur'ani haka ma cikin qur'ani ko larabawan akwai wanda suka yi imani da shi haka cewa ma jihadu bi ayatina illa kafir dan haka ba mai musu qur'ani ayoyinmu sai da mutum butuli ne kawai ne shi kadai in kana qur'ani sama lokaci ya kai mutaka sama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ان وكهنا اكو ان وند امن رسوا suna bukatar ƴan wasu cikin addu'a kuma akwai marasa lafiya da Allah ta Allah ba ta lafiya ba ta lafiya kuma da sun Allah cikin sai gafarta mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid Allahumma Allahumma Allahumma inna mawtana Allahumma ighfir lahum warham Allahumma ighfir lahum warham Allahumma ighfir lahum warham Allahumma shfi maradana Allahumma shfi maradana Allahumma shfi maradana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh